بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar yau muna goma sha takwas ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na goma daga cikin darussanmu na wannan littafi na sharhu mukaffiratin dhunub wallafar malama shekhatu bintu muhammad al-qasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi daga wannan majalisi na masallaci masjidul imam malik ibn anas da ke nan unguwan ibrahim bako a cikin garin bauchi allah ya rahama wa imam malik a satin da ya wuce mun shiga karatu akan ababen da malama ta kawo a matsayin tariqus salamati min zunub wato bangare na biyu kenan na cikin wannan littafin shine hanyoyin da mutum zai bi domin ya kubuta daga zunubi yaya mutum zai bi domin ya daina zunubi ya yi ƙoƙari wajen ganin ya nisanci manya-manyan zunuban da Allah ta baraka wata ala ya haramta masa tare da cewa babu wanda Allah ya alkawari cewa zai rayu ba tare da yana zunubi ba domin yana daga cikin siffofin bayan Allah na gari ma da Allah ya lissafa bai ce ba sa sabo ba sai dai ya lissafa cewa suna nisantar manya-manyan zunubai iya abin da ake samun su a ciki shine abin da ba su da makawa sai sun auka masa shine Allah ta'ala ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ifmi wal fawahish illa lamam sune waɗanda ke nisanta manya-manyan zunubai da alfasha sai allamam sune a zunubai saɓon Allah wanda mutum ba da ibada niyyansa yayi ba bai an kare ba ya gan shi a ciki to wannan shine allaman to shi din ma idan sun yi idza fahalu idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim shi din ma da sun yi sai suka tuna fa kazan nan fa saban Allah ne to fastaghfiru li dhunubihim sai su roki Allah gafarar zunuban su walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan aikata abinda suke suka aikata a halin sun sani Allah kuma ya faɗa a wani waje ya ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum dhillan dhalila wa nudkhilukum mudkhalan karima wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna an idan kuka nisanci manya-manyan sabon da ake hana ku kuka nisanci manya-manyan to nukaffir ankum sayyi'atikum sauran kananun kuma za mu yafe muku su sannan kuma an je lahira wa nudkhilkum mudkhalan karima za mu shigar da ku wajen shiga mai karamci shine aljanna Allah ka samu yana da rabo a cikin ta saboda haka a to wayannan hanyoyin mutum zai bi ne domin ganin yayi iya bakin kokarin sa hatta kananun ma ya nisance su ya iya bakin kokarin sa hatta kananun ma ya nisance su tare da cewa lokacin mutum yakan auka masaban Allah ko yayi aikin zunubi ba tare da ya ankara ba misali za mu ga hani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da wani ya tambayi annabi ya ce menene haƙƙin matar ɗayanmu a kanta menene haƙƙin matar ɗayanmu a kansa ma'ana ni a matsayina namiji me haƙƙin matata a kaina annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cin abin da ya lissafa masa ya ce masa wala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tud'imaha idza ta'imta in ka ci ka bata ta ci wa an taksuwaha idza tasaita in ka sa to ita ma ka bata ta sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahjur illa fil bait kar ka kaurace mata sai a cikin daki sai ce wala tadribil wajha kar ka dake ta a fuska wala tuqabbih kar kuma ka munana ta ka ce mata wacce mummuna ko ka ci ka zage ta da wata halittanta to kaga wannan aslan annabi ya hana shi haramun ne amma wani lokaci idan abu ya faru tsakanin mutum da matansa bisa zuciya bisa zuciya sai faɗa mata maganganun banza mummunan banza guntuwar banza ko ya zage ta da wata halitta tata bisa fushi ba tare da ya ankare ba wani lokacin ma har ta kai ga annabi ya ce karka da ke fuskanta har ta kai ga wani ma ya daddalla mata mari to kaga wannan sabon Allah ne amma shine ai irin wa'annan abubuwan kananu kananin su su ake kira da allama yan kananu wanda mutum bai ankare ba to da ya ankare kuma ya gane cewa fa sabon Allah yake malin nan da ya sabon Allah yake to to bare ci gaba da dalla mata wari ba sai da sai da kata kuma ya roki gafaran Allah to wannan su ake kira kanan su ne allama to da haka mun karanta abu na farko shine muraqabatullahi wal haya'u minhu shine mutum ya dinga sanin cewa fa Allah yana kallon sa Allah yana ganin sa Allah yana jin sa to tunda yana kallona yana ji na yana ganina to bari in yi ƙoƙari wajen ganin na ji kunyansa saboda ina kunyar kar ya ganni ina saba masa ina kunyar kar ya ji na faɗi wata kalmar da baya so ko a fili ko a bayyane ko a fili ko a ɓoye saboda mu ɗan adam mu ne muke da naƙasa ta yinda idan magana ta ƙara ƙarfi ma'ana mutum na magana in ya buɗe muryarsa sai mu ji shi da kyau in yayi ƙasa da muryarsa sai ƙarfin jin mu sai ya ragu idan aka fito haske aka yi abu a bainar jama'a sai mu gani idan an yi a ɓoye ba za mu gani ba ba za mu sani ba amma shi Allah izzansa da mulkinsa da kamalansa ya wuce haka ya fi ƙarfin haka lokacin da nake magana na buɗe sauti na kowa yana ji na sa laspika da 'yan cikin masallaci da 'yan waje kowa yana ji daidai yake da lokacin da na koma gefe ni da wani muna tattaunawa kuskus kuskus ba wanda ke jin mu to a wajen Allah da jin da yake yi wancan da aka sa laspika da wannan da muka yi kuskus ba wanda ya dara wani babu wanda yake kasa da wani hakanan kuma ganin mu da Allah yake yi da abin da muka yi a haske da abin da muka yi a boye duka Allah yana gani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk abin da mutum ya yi Allah yana gani wani yana daga cin nasihar da lukmanul hakim yake maɗansa yake ce masa ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khaldalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah yace ya kai ɗana ka sani innaha aikin da zaka yi ko kyakkyawa ko mummuna in taku mithqala habbatin in daidai da ƙwayar komayya ka aikata da ka tashi aikatawa fatakun fi sakhratin sai ka je ka fasa kurmin dutse ka shige cikin dutse ka aikata ka buya aw fi samawati ko ka haura sararin samaniya ka aikata aw fil ardi ko kai a bayan kasa duka ya atibi Allah Allah ya sani kuma ran alkiyama zai zo da shi inna Allah latifun khabir dan haka Allah ya san komai shi babu abin da yake ɓuya ma Allah babu abin da yake ɓuya masa ba abin da yake ɓuya ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ganin kowa Allah yana ganin komai to mu dinga jin kunyar Allah kunyar Allah ya ganka ya maka ni'ima ta ido kana kallon abin da baya so da ido ya maka ni'ima ta kunne kana jin abin da baya so da kunnen ya maka ni'ima ta kafa kar ya ga kafanka a inda baya so ya maka ni'ima ta hannu kar ya ga hannunka yana taba abin da baya so kana jin kunyar Allah kana jin kunyar Allah yau ko mutum ne ya girmama ka ya karrama ka a ce ya baka kyautan gida kawai ya baka kyautan gida ya baka to wannan kyautan gidan da ya baka kana jin kunyar ai a ce ya ganka kana shiga da matan banza cikin gidan kana jin kunya bayan shi wannan gidan da ya baka iya amfanin da gidan zai maka sai bayan da Allah ya maka ni'imomi ne saboda inda Allah ya yi ka ba kafa gidan ba zai ma amfani ba inda Allah ya yi ka ba ido ba kunni ba kaza zaka gaba ɗaya gidan bai da amfani amma sai da Allah ya cikata maka ni'imarsa kafin shi wannan ya iya baka kyautan kaza ɗin da ya baka kuma dama kyautan da ya baka nan Allah ne ya sa arzikinka ya zo ta hannunsa ko da shi ya rike Allah zai kawo ta wata hanya saboda ya rubuta cewa naka ne to ashe kafin mutum ya ji kunyar mutane ya kamata ya fara jin kunyar Allah ya kamata ya fara jin kunyar Allah Allah ka ba mu ikon jin kunyan ka kare mu daga saba maka abu na biyu da zamu ji shine malama ta ce akwai mujahadatun nafs shine mutum yayi kokari ya yaki zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa bayan ya ji kunyar kar Allah ya ganshi yana saba masa to ya ji ƙoƙari ya yaƙi zuciyarsa saboda zuciya zuciya dama kamar yadda in ban manta ba mun karanta a cikin littafinmu na al'ilmu atharuhu fi tazkiyatin nufus malam ya mana bayani cewa zuciya kashi uku ne akwai nafsul mutma'inna akwai nafsul lawama akwai nafsul amaratun bisu wanda kuma duka sun zo a cikin alkur'ani to ainihi zuciya ainihi yanda take ainihinta tana matakin amaratun bisu ne iya abin da zuciya take umartan ka da shi shine mummunan aiki shine ne zo a suratu yusuf imratul aziz take cewa wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi zuciya tana yawan umartan mutum da munanan ayyuka to dole sai ka danne ta dole sai ka yaƙe ta tukunna kafin ka daina aikata munanan ayyuka sai ka yaƙi ranka nafsun amaratun biso kenan akwai kuma nafsul mutma'inna shine Allah ya ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna ilji'i ila rabbiki radiyatan mardiya nafsul mutma'inna na tsatsiyar rai kenan to mutum ya riga ya gama yaƙan zuciyarsa akan duk wani aikin sabon Allah yanzu ba ta umultarsa da komai sai biyayya ma Allah sannan akwai annafsul lawama rai mai zargi shine muka ji cewa zargi ɗayan biyu ko dai ya zama tana zargin ma'abocinta akan rashin aikata kyawawan ayyuka yadda ya kamata ko kuma tana zarginsa akan rashin aikata munanan ayyuka tana zarginsa me yasa wannan litinin din ba ya akai a ransa yana jin ya akai wannan litinin din ban yi azumi ba ya akai wannan alhamis din ya wuce ban yi azumi ba ya aka yau ban yi kiyamun laili ba ya aka yau ban yi kaza ba yana ganin cewa ayyukansa na alkhairin sun gaza ya kamata ya ƙara ko kuma nafsul lawama tana zarginsa akan munanan ayyuka misali yau a ce a mutum ne da abokansa alal misali za a yi wani taro wanda zai haɗu za a haɗu maza da mata za a iya zuwa an gama taron a zo ana nuna masa hotuna ga abin da aka yi an cakudu an yi rawa an yi kaza ransa yana raya masa kai me yasa ya aka yi bai zo ba yana zargin kansa yana ganin an sha da shi an ci da rabonsa ta wannan nafsul lawama kenan shine Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama to saboda haka zuciya dole dole sai mutum ya dage sai ya dage ya yaƙe ta sosai kafin yake iya barin abin da Allah baya so zuwa ga abin da Allah yake so malama take cewa innal mar'a idza ata'a nafsahu fi kulli ma tahawahu halaka in har mutum yayi ma zuciyarsa biyayya yayi ma ransa biyayya akan duk abin da take so to zai halaka zai halaka domin wani yakan ɗauki zuciyarsa a matsayin kamar ita ce abin bautansa saboda duk abin ta ce masa yi shi yake yi shi ne Allah ya ce a fara'aita mani ta haza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkaru a suratul jafiya kenan a suratul furqan yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila haka mutum in ya in ya zama zuciyarsa ita take control ɗinsa to zai halaka saboda Allah abin da yace shine fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al ma'awa Allah yace wanda ya dagawa ya wuce iyaka ya fifita rayuwar duniya akan lahira ya fifita son zuciyansa akan dokar Allah yace to wannan ya sani fa innal jahima hiya al ma'awa makomarsa ita ce wutan jahim sai ce wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abin da take so saboda yana ganin wannan abin da ransa take so din nan kan iya kai shi kai shi zuwa wutan jahannama dan haka ya hana ta tana so amma ya hana ta ran tana so ta ganshi a bayan gari wajen zina ya hana ta ran tana so ta gan shi yana cin kudin haram kudin haram na burge shi kudin haram na masa kyau riba tana masa kyau a kasuwa amma ya danne ya haƙura yana hangen cewa ga haram dubu tamanin ga wutan jahannama wanne zai iya ɗauka a ciki yana gani abin da yake lissafawa shine a koyaushe shine wannan dubu tamanin ko dubu ɗari ko dubu kaza ya kai ya kai akan dubu tamanin ko dubu ɗari ya jure azabar wutan jahannama kullum lissafin da yake kenan daga shi mumini kullum lissafinsa kenan ba durin yake kallo ba jahannama yake kallo yana kallon akan riban dubu ɗaya ko dubu ashirin ko miliyan ɗaya ko miliyan kaza miliyan ɗaya ta kai ya tari kasadan kabari ta kai ya tari kasadan wutan jahannama yana ganin zina da zai je yayi akwai wata karuwa a duniyar nan ko wata matar banza a duniyar nan da ta kai sanadiyar ta shiga wuta yana lissafi akwai wata wacce ta kai sanadiyar ta ya tari azabar wutan jahannama yana yana lissafi da aka sai ga yaya kiransa ƙarshe Allah ya ce to irin wannan fa innal jannata hiya ma'awa makomarsa ita ce aljanna makomarsa ita ce aljanna saboda haka shi mumini kullun lissafinsa kala biyu yake yana lissafi ne da nan da can nan da can yana aunawa in na yi kaza a nan to kuma me zai faru a can in na yi kaza a nan me zai faru a can domin nan mai karewa ce can kuma har abada ce nan tana karewa can kuma har abada ce fa'in jahadaha wa aljamaha bilijami taqwa naja idan mutum ya yaƙi ransa sannan ya yi maransa linzami da linzamin tsoron Allah yadda doki ke tafiya yana tafiya a ja linzami a tsaye da shi ko raƙumi a ja linzami a tsaye da shi ya sa maransa wannan linzami tana tafiya tana tafiya da ya ga abin da zai kai shi wuta ya take ya hana ta ya janyo ta to in yi haka na ja to wannan shi zai sa ya tsira in yi haka zai tsira ƙwallar ta'ala Allah ya ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ya ce waɗanda suka dage game da hanyar mu shine malama ta ce ƙala mujahid ƙila aka ce wasu malamai suka ce almujahada ma'anan mujahada shine as-sabru ala ta'ati shine haƙuri akan biyayya ma Allah shine wallazi na jahadu fina waɗanda suka yi haƙuri suka yaƙi ransu akan yi mana biyayya suka yi abin da ya kamata Allah ya ce lanahdiyannahum subulana mu kuma za mu shirye da su hanyoyinmu za su gane hanyoyin tafiya aljanna wannan kamar kamar yadda imam al-baghawi ya kawo a tafsirinsa mujalladi na uku shafi na 475 Allah maɗaukakin sarki masa rahama wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yana cewa al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah mujahidi na gaskiya mujahidi na gaskiya wanda ya yaki na gaskiya shine wanda ya yaƙi ransa ya yi jihadi maransa ya tilasta maransa dole dole shi ya yi ma'alla biyayya wannan shine mujahidin gaskiya dama ina jihadi yake ka yaƙi mutane akan su zo su yi ma'alla biyayya su bar sabon Allah kai kuma ka ka daina to ina jihadin yake sai ce wal muhajir mai hijira na gaskiya kuma shine manhajar al-khataya wa dhunuba shine wanda ya kaurace ma zunubai da kuma sabon Allah dama menene amfanin hijira shine kana wannan garin ba za a baka dama ka yi addini ba sai ka tashi ka koma wani gari to in ya zama cewa ka tashi ka koma wani garin kuma kana sabon Allah a ɓoye to ina amfanin hijiran dama ka yi hijiran ne don ka koma ka samu ka yi addini yadda ya kamata to sai kuma ya zama cewa ga inda kake samun daban addinin ba wanda yake yakan ka ko ya kwarzane ka ko ya kushe ka akan addini amma kuma kana saban Allah to menene amfanin hijiran taka da haka almujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al khataya wa dhunub wannan abu na biyu kenan mutum ya dage ya tilasta maransa don dole sai ya bar saban Allah sai ya yi ma Allah biyayya sannan kuma ya hada da addu'a wanda za mu ji a gaba cewa cikin abin da ke taimakon mutum akan daina sabo akwai addu'a akwai addu'a amma dai sai mutum ya yi mujahada ya yi mujahadatun nafs domin mutum ba zai zauna ko ya ce Allah ka shiryar da ni ka sa in daina shan giya kuma duk da haka yana gama addu'a kuma ya tashi ɗauki kafansa ya kai kan shi mashaya ba ai bai yawa ba zai yi ba ai tare cewa Allah yana da ikon ya kintsa masa shirya amma Allah ya sa masa mashi'an cewa yana so ya shiru to shi ma fa sai ya daina sai ya daina abu na uku malama ta ce akwai talabul ilmi akwai neman ilimin addini duk mai son ya guje masaban Allah sai ya nema ilimi saboda ilimin addini shine ilimin da zai gaya maka kaza sabo ne kaza biyayya ne kaza halal ne kaza haram ne kaza musulunci ne kaza kafirci ne kaza tauhidi ne kaza shirka ne kaza sunna ce kaza bid'a ce wannan ilimin addini shi zai bambanci maka haka qala ibn rajab ibn rajab al-hanbali Allah ya masa rahama yana cewa al-ilmu nafi huwa ma arrafa al-abd huwa ma arrafa al-abd bi rabbih yace ilimi mai amfani ilimin da za a kira shi ilimi mai amfani shine ilimin da ya ganar da bawa waye ubangijinsa ilimin da ya ganar da bawa waye Allahnsa waye ubangijinsa wadallahu alaihi ya nuna masa hanyar da zai biya yi ma ubangijinsa biyayya ya nuna masa waye ubangijinsa hatta arafahu har ya gane waye allansa wa wahadahu sannan kuma ya kadaita Allah da bauta wa anusabihi wastahamin qurbihi sannan ya gyara alaka tsakanin shi da Allah sannan kuma ya kunyaci ya ji kunyar kusancin da ubangijinsa yake masa ya gane cewa yadda Allah ya san shi ciki da bai sai yake jin kunyar Allah saboda Allah ya faɗa cewa ba ma aikin da kuke aikatawa ba ba furicin da kuka faɗa ba ya ce wa asirru qaulakum aw jaharu bihi furici in kun ga dama in kun so ku bayyana in kun so ku ɓoye amma ba ku sani innahu alimun bi zati sudur maganan da kai bar ma maganan wai abin da kai kuskus a wanda baka faɗa ba ma yana cikin zuciya Allah ya ce ya sani Allah ya sani ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya ce ya san ha'incin idanu ha'incin idanu shine mutum ya kalli dan uwansa ya kyafta masa ido ba tare da kowa ya sani ba wannan shine kha'inatul a'yun ha'incin ido kenan to Allah ya ce wannan ha'incin idon ma Allah ya san dalilin me yasa ka kyafta idon nan kuma sai an maka tambaya ran tashin kiyama akan me ka kyafta mana ido wa ma tukhfi sudur abinda ke boye a zuciya ma Allah ya sani saboda haka mutum sai yake jin kunyar kusancin da ubangiji yake gare shi Allah ya faɗa cewa wala qad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu yace wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah yace mu muka halici dan adam kuma mun san abin da ransa ke masa waswasi abin da ke kulla a ransa duka mun sani Allah sai yace wa nahnu mu mun kasance mu muna nan aqrabu ilaihi mafi kusanci gare shi min hablil walid mun fi kusanci gare shi sama da jijiyan da ta haɗa wuyansa da kafaɗansa kaga dai a jikin ɗan adam ba abin da ke kusanci zuwa gare shi sama da wannan jijiyar ana yanke ta ya mutu amma Allah ya ce mun fi kusanci zuwa gare shi sama da wannan jijiyar zaka gani a jikin dabba ana yanke wannan jijiyar dabban ta tashi a aiki amma Allah ya ce mun fi kusanci zuwa gare ka sama da wannan igiyar da ilimin mu Allah ya ce na san me kake aikatawa ciki da wajenka Allah ya ce ya sani ciki da waje Allah ya sani da haka ilimi shine ilimin da ya gadar maka da kunyar Allah wa abadahu ka annahu yarahu sannan ya bauta ma Allah kamar yana ganin sa ka bauta ma Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak malamai suka ce ma'ana kamar yadda ita ma malama Sheikhatu bintu Muhammad al-Qasim ta kawo littafin ta Sharh Maratibiddin a ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa shine kamar ga ka ga Allah kana yin ibadan zai baka aljanna kaga shauki zai kama ka sai ka bauta masa kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu in ko kai baka ganin sa to fa innahu yaraka shi yana ganin ka kamar kana saba masa zai jefa ka a wuta da haka ka bauta ma Allah kamar ga ka kana ganin sa kana yin biyayyan zaka shiga aljanna in baka ganin sa to kar ka saba masa kasancewa yana ganin ka ka dauka kamar kana saba masa zai jefa ka a wuta famin sa'adatil mar'i na daga cin abin da ke kawo mutum sa'ada nutsuwa da kwanciyar hankali in shighaluhu bil ilmin nafi shine ya shagala da neman ilimi mai amfani alladhi bihi ya'rifu Allah bi asma'ihi wa sifatihi wanda da wannan ilimin zai san Allah da sunayensa da siffofinsa wannan wajibi ne wajibi ne akan musulmi ya san waye ubangijinsa wannan dole ne ba wanda Allah ya dauke masa dole ne ka zama mai wa'azi ka zama mai karantarwa wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kuma fardu kifaya ce amma ka san ilimi ka san addinin ka wannan fardu aini ne farilla ce akan kowa dole ne akan kowa saboda kar ka dauka cewa wannan aikin malam mai wa'azi ne saboda kabarinka daban na mai wa'azi daban yanda za a tambayi mai wa'azi man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum haka kuma za a tambayi mai saurare shi ma haka za a tambayi kowa haka Allah zai tsaye da kowa ya tambaye shi kuma kowa zai ba da amsa amsan malam daban amsan ɗalibi daban amsan wani daban kowa amsansa saboda rayuwar malam daban rayuwar wani daban kowa rayuwarsa daban saboda haka kowa tambayinsa shi kaɗai za a masa da haka mutum ya san waye ubangijinsa wannan dole ne wajibi ne ba wanda Allah ya ɗauke masa wajibi ne dole ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi ya ce inna allaha yubghidu kulla alimin bid-dunya jahilin bil akhirah annabi ya ce duk mutumin da ya zama ya san duniya ciki da bai ya karantu a duniya ya karantu a ilimin boko ya karantu a duniya amma in an zo sha'anin ubangiji jahili ne shi manzon Allah ya ce Allah ya tsane shi Allah baya son shi Allah bai kaunansa mutumin da za a ce ya san duniya ya kai mataki na kololuwa a karatun boko a karatun duniya amma in an zo a ilimin addini yana can matakin ƙasa saboda tsabaragen jahilcinsa game da ilimin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan mutumin Allah baya son shi Allah yana tsanansa Allah baya son shi Allah baya son shi laka wajibi ne akan kowa ya san waye ubangijinsa wannan magana ce ta a ko da mutum ya zo duniyan nan bai yi karatun boko ba bai san komai ba a boko wallahi in ya je kabari ba komai matukar ya san Allah amma ya gama sanin bokonsa amma bai san ubangijinsa ba wallahi in ya shiga cikin kabari to anan kuma matsala ta fara faruwa anan matsala ta fara zuwa Allah ya tsare mu daka sannan ya ce wa ma a halla wa ma harrama mutum ya san abin da Allah ya halatta da abin da Allah ya haramta ta ilimi mai amfani ake samu haka qala sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi yufaqihu fi dini to sai ya fahimtar da shi addini duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi to sai ya bashi ilimin addini qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa mafhumul hadith abinda zamu fahimta a wannan hadisin kenan annan mallam ya yatafaqqa fid din cewa duk wanda bai san addini ba bai nemi ilimin addini ba faqad hurrima alkhairu kulluhu haqiqa Allah ya haramta masa alkhairi gaba daya wannan shine maharum shine korarre kenan daga alkhairin Allah babu wani alkhairi tattare da shi imamu shafi yana cewa man la yuhibbu ilma la khaira fihi duk wanda baya san ilimi baya bidan ilimin addini imamu shafi ya ce to wannan mutumin ba alkhairi ta tare da shi babu alkhairi a rayuwarsa bai san ubangijinsa ba bayi da wani alkhairi wa qala al-munawi imamul munawi yake cewa at-tafaqquhu fi dini alamatun ala husnil khatima neman ilimin addini ka san waye ubangijinka malam yace wannan alama ce ta cewa zaka yi kyakkyawan ƙarshe Allahu akbar sanin ilimin addini alama ce ta cewa mutum zai yi kyakkyawan ƙarshe wanda dukkaninmu abinda muke fata kenan kyakkyawan ƙarshe muna fatan duk mu zo mu gama wannan rayuwar kuma mu cika a sa'a mu yi kyakkyawan ƙarshe mu samu aljanna to malam yace sanin ilimin addini alama ce daga cikin alamomin da ke nuna cewa mutum zai yi kyakkyawan ƙarshe wannan yana cikin faidul qadir mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu allah ya ma imamul munawi rahama malama ta ce al'ilmu yuruthu sahibahu khashiyatallah ilimi yana gadar da wa ma'abocinsa da tsoron allah sanin allah yakan sa ka ji tsoron allah wal bu'da an ma'asihi yakan sa mutum ya nisanci sabon Allah saboda ya san kaza haram ne ga kuma hukuncin da Allah ya tanadar maka kaza din to sai ya nisance shi Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya ce iyaka iyaka inna ma adatu hasri iyaka waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayinsa shine ce al-ulama'u su ne waɗanda suka san Allah su ne suke tsoron Allah waɗanda suka san Allah wannan suratul fatir kenan fa yace fa kullu man kana billahi a'lam duk wanda ya zama yafi sanin Allah tsakanin mutane biyu wanda yafi sanin Allah yafi ilimi kana bihi akhsha wa akhwaf to zai zama yafi tsoron Allah kuma yafi kiyaye dokokin Allah saboda yafi wani sanin Allah shi yasa annabi da yafi kowa sanin Allah sai ce ana akhshakum lillahi wa atqakum la na fi ku tsoron Allah na fi ku taka tsantsan na fi ku bin dokokin Allah wa hadha dalilun ala fadlil ilmi wannan dalili ne akan falalan ilimi qala ibn mas'ud radiyallahu an ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa innamal ilmu khashyatullah in kana so ka san me ilimi to kawai shine tsoron Allah me definition na ilimi shine tsoron Allah ma'ana kawai shine ilimi bayi da wani amfani in ba ya gadar maka da tsoron Allah ba to duk iliminka in baka ji tsoron Allah ba iliminka ya zama ilimin banza wa ahlu khashyatihi subhanahu wayanda suke tsoron Allah mai tsarki kuwa wa ridahu wayanda kuma suke wato ma abota yaldan Allah hum ahlu karamatihi sune wayanda za su samu karama karamci daga wajen Allah Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa ke samun wannan karamcin ya yarda da Allah Allah yarda da shi sai ce zalika liman khashiya rabbahu mai samun wannan shine wanda ya ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah shine wanda zai samu ya yarda da Allah kuma Allah ma yarda da shi saboda yana tsoron Allah wa man talaba al-ilma liyantafi bihi duk wanda ya nema ilimi don ya amfana da shi zahurat zaharat barakatul ilmi alaihi to zaka ga albarkan ilimin sun bayyana akan shi kama qala al-hasan mubayyinan athara al-ilmi ala man hamalahu kamar yadda hasan al-basri yake fadi yana bayani akan tasirin ilimi akan ma'abocin ilimi wayace wa qad kana ar-rajulu yatlubu al-ilma mutun ya kasance yakan nema ilimi hatta yura dhalika fi takhashshu'ihi har sai an ga tasirin ilimin a kushu'insa a tsoron Allahnsa sai an ga tasirin ilimi a rayuwarsa gaba ɗaya wa hadihi a shiryarsa sai an ga tasirin ilimi wa lisanihi a harshensa za a ga tasirin ilimi don ba zai faɗi komai ba sai abin da Allah yake so ba gulma ba tsegumi ba ashar ba zagi saboda yana da ilimi wa basarihi hatta a yanayin ganinsa abin da yake kallo za a ga tasirin ilimi saboda ya san cewa inna sam'a والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ya san Allah ya san Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm abinda duk baka da ilimi akai kar ka faɗa Allah yace inna sam'a kaga ji wal basara da gani wal fuada kada hakai hadda tunanin zuci kullu ulaika kana anhu mas'ula duka Allah yace zai tambaya akai ran tashin alkiyama Allah ka bamu ikon amsawa sannan yace wa birrihi a biyayyar Allah ma za a ga tasirin ilimi saboda ya dage da biyayya ma Allah walimalil ilmi min atharin azimin ala sahibihi saboda abin da ilimi yake da shi na tasiri mai girma akan ma'abocinsa amar sallallahu alaihi wasallama ummatahu bi su'ali rabbiha al'ilmin nafi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'ummarsa da su dinga roƙon ubangijinsu ya ba su ilimi mai amfani saboda falalan ilimi kafin nan ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaf qur'ani ba abinda Allah ya ce masa ya roƙa ƙari a wajen Allah sai ilimi Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ka ƙara mun ilimi kace Allah ka ƙara mun ilimi daka annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ya umarci al'ummarsa cewa mu dinga roƙon Allah ilimi mai amfani allazi yaquduha ila tariqil huda ilimin da zai shiryar da al'umma ya ja al'umma ya jagoranci al'umma zuwa ga hanya ta shirya wa yujannibuha tariqar rida sannan kuma ya nisantar da wannan al'umma daga hanyoyin halaka faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salullaha ilman nafi'an ya ce ku yawaita roƙon Allah ya ba ku ilimi mai amfani amma wata awwadu billahi min ilmin la yanfa ilimin da baya da amfani kuma ku roƙi Allah ya tsare ku daga wannan ilimin ku roƙi Allah ya ba ku ilimi mai amfani ku roƙi Allah tsare daga ilimi mara amfani wannan yasa kullum cikin azkaru sabah wal masa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kullum da safe yana wannan zikirin yana ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala yana ce Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani ka kuma bani arziki tsabtataccen arziki na halal ka kuma bani ikon yin ayyuka wanda za ka karba to in ka kula wa'annan abubuwa guda biyu duka ba abin da ke jawo su sai ilmun nafi ilimi mai amfani shine zai kai ka zuwa ga neman arziki na halal tsabtatacce sannan har ya kai ka zuwa ga aikata ayyukan da Allah yake so kuma ayyukan da Allah zai karba da haka mutumin da yake so ya nisanci zunubi ya bar sabon Allah to wajibi ne akan shi ya koma makaranta ya san waye ubangijinsa wannan wajibi ne akan shi wajibi ne akan shi saboda daraja da falalin ilimi yasa ubangiji ta'ala ya shar'anta jihadi wa musulmai wa muminai amma saboda falalin ilimi kar a ce kowa ya tafi jihadi in kowa ya shahada to al'umma zai zama ba mai ilimi Allah ya ce a raba wasu su tafi jihadi wasu su tafi makaranta ya ce wa makanan mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun Allah ta'ala ya ce bai dacewa ga mu'minai kowa a ce kab gari kowa ya fita jihadi Allah ya ce a samu a kowace firqa a kowace tawaga a kowace kabila a sama wasu a kasa su a ce to wa'annan ku ku tafi jihadi waɗannan ku ku je makaranta ku koyo ilimi saboda in waɗancan sun samu shahada to waɗannan su karantar da 'ya'yansu idan waɗancan ɗin sun je sun dawo saboda jihadin mumini hal tarabbasu na binani illa ihdal husnayn ɗayan biyu ake samu ko a samu ganima ko a samu shahada haka to in sun dawo sai ce wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim sai su musu wa'azi su gargaɗi mutanensu in sun dawo la'allahum yahzaru ko za su shiga taitayin su su kiyaye dokokin Allah to kaga in ta kai ga jihadi duk falalan jihadi an ce a kasa wasu su tafi makaranta wasu su je neman su je neman shahada su tafi jihadi ina kuma ga neman wani abu na rayuwar duniya mutum ya ce wannan shi ya hana shi neman ilimin addinin Allah wannan shine ya hana shi sanin waye ubangijinsa ya ce gaba ɗaya a cikin kwanakinsa na mako kwana bakwai kowanne da awanni ashirin da hudu a ce bayi da lokacin da zai ware awa ɗaya awa biyu da zai je makaranta ya san waye Allahnsa wannan ya yi makan shi asara ya yi makan shi asara kuma kamar yadda yakan yawan maimaita cewa mu a wannan zamanin Allah ya riga mana baiwa zamanin magabata da muke jin su muji ibnu hajar muji ibnu taymiya muji wani wani akan samu mutum da zai yi tafiyan wata guda akan doki saboda ya ji wani da ya san wani hadisi guda ɗaya saboda yana so ya ji wannan hadisin amma mu yanzu duk inda ka waiga makarantu ne suka cika garuruwan mu makil idan matasa ne makarantunsu ba za su kirgu ba in 'yan mata ne makarantun ba za su kirgu ba in matan aure ne duk inda ka je makarantun ne in magidanta ne duk inda ka je makarantun ne duk inda ka je makarantun ne ma'aziratan ila rabbikum kenan kowa an yanke masa hanzari kowa an yanke masa ujiri abin da ya rage shine da ni da kai da ke mu yi makan mu faɗa mu tashi mu koma makaranta mu je mu san waye ubangijinmu Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka tabbatar da digadigan mu akan addini Allah madaukakin sarki muna roƙon ka sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu abinda muke karantawa Allah ka sa ya zama sanadiyan tsira a gare mu duniya da lahira abinda muke karantawa na alkur'ani da sunna da maganganun magabata Allah ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ka ba mu ikon aiki da ilimin da ka ba mu Allah ka sa albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu Allah ka azurta mu arziki mai amfani Allah ka azurta mu arziki mai tsarki Allah ka sa alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu a kwantar da hankalin al'ummar mu abinda muke fama da shi na tashin hankali Allah muna roƙonka ka kawo mana agaji ka kawo mana dauki Allah ka tausaya mana Allah ka ji kan iyayenmu ka ji kan malaman mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yi mana albarka ka albarkaci rayuwar mu ka albarkaci zuriyar mu ka albarkaci al'ummar mu baki daya Allah ka albarkaci arzikin mu ka albarkaci neman mu ka azurta mu da halal ɗinka Allah muna roƙonka ka raba mu da haramun wayanda bashi suka yi musu nauyi Allah muna roƙonka ka sauwake musu Allah ka sauƙaƙe musu hanyar biyan wannan bashin Allah ka sauƙaƙe musu hanyar biyan wannan bashin Allah ka sa kar mu mutu da hakkin wani akan mu Allah ka sa kar mu mutu da bashin wani akan mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته